بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan turmi na biyu a wannan safiya ta ranar asabar 16 ga watan zulhijja shekarar hijira ta 1445 daidai da 22 ga watan yuni shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin jeren gidarusa daga littafin tafkiratul muta'allimina bin utul ulama'ir rabbaniyin wanda muke wataki da siffofin malamai na kwarai littafin wallafar malamin mu ne Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo hafizahullahu wara'a muna ci gaba da karanta inda malai yake magana akan siffofin malamai na kwarai har yi zo bayani akan malamai da ake ce ulama usu'i miyagun malamai Allah ka tsare mu daga su a inda yake cewa karkai mamakin samun wai duk da harkar ilimi harkar lahira ce amma a ce ga wasu 'yan shigege a cikinta wasu wanda suke yi ba don Allah ba ya ce za ka gane haka mamakin ka ya kau idan ka tuna cewa ita kanta annabta ita ma akwai wanda suka mata shigege akwai akwai annabawan ƙarya akwai annabawa dajjalawa na ƙarya wanda Allah bai aiko su ba amma suka yi tsaurin ido suka zo suka cewa al'umma Allah ne ya aiko su yace wa minal mutanabbiina ad-dajjalina daga cikin annabawan ƙarya manyan maƙaryata akwai musailima al-kazzab musailima haka ake kanta sunan musaili alkazzabu wanda shi an same ma inkiya cewa babban makareci wa kad harabahu almuslimuna wa laqiya masra'ahu fi ma'rikatil yamama ala yadi wahshi ibn harb musulmai sun yake shi tun annabi na raye musailima ya fara da'awar shi ma annabi ne yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai wai su raba kasar larabawa annabi ya rike rabi shi ya rike rabi ya dinga ƙarya yana iya shege manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar shi bai samu halin gamawa da shi ba amma sabai suka cika wa annabi wannan aiki cikin halifanci sayyidina Abubakar akai waqatul yamama wanda musulmai da yawa sun fada a wurin shahidai amma ba su gusa ba sai da suka ga bayan wannan taqaddari wa hashiyu dan harb wannan bawa da ya kashe sayyidina Hamza daga baya goye musulunta to shi ya kashe shi Allah ya mishi falala ya kashe ɗaya daga cikin manyan makiya Allah kamar da Allah ya jarabce shi da kashe ɗaya daga cikin manyan masoya Allah kaga yayi kafaran wancan laifin nashi na kashe na kashe Hamza wa haka zastamarrat silsilatu adiya'in nubuwati nubuwati haka aka samu dai wato jeren giyar masu da'awa annabta ad-dajjalina maqaryata al-affakina masu zuki tamalle abara usurin mukhtalifa kowane zamani an same su kuma kullu dajjalin fi'atun min agbiya'in nas kowane dujar idan yazo zaka ga an samu tarin wawaye yu'minuna bi sakhafatihi za su imani da shirmansa wa yusaddiquna dajlahu su gazgata ƙaryarsa kaman wannan da aka yi a wannan zamanin Miraza Gulam Ahmad Qadiani mai addinin Qadianiya yanzu ko anan garin Zaria suna da masallaci suna da masu ban wannan addinin banzan anan sabon gari akwai su ƴan Qadianiya wani shedani ne a India wanda ya fito yayin wannan wannan ƙaryar duk irin su ne kuma wanda suka dinga irin wannan ƙarya da wani sura daban irin su tijjani na ɗariƙar tijjaniya duk irin su ne dajjalawa ne batattu ne amma za ga mutane sun biye musu akan wannan barna da wannan bata kowane zamani ana samun su Allah ya kyauta wal maqsud min hadha an yi ulama annahu idza amkana wujudul adiya il kadhabin fi amrin nubuwa ma azimi sha'aniha fa kaifa bima dunaha min rutabil ilmi wad din kamar yadda muka ambata yace abin nufi anan shine kamar yadda inda yayi a samu masu ƙarya a harkan manzanci da annabta duk da girman al'amarinta to kenan za a iya samu akan abin da ke ƙasa da haka wa kadiman qala abdurrahman ibn amr al-auza'i malan auza'i yana cewa Allah ya gafarta masa yace kana hadha hadha al-ilmu shay'an sharifan wannan ilimi da abu ne mai daraja id kana min afwahir rijali yatalaqawnahu wa yatadhakarunahu lokacin da yake daga bakin malamai ake jin shi a koya falamma sara fil kutubi zahaba nuruhu yayin da ya zama an wayi gari gashi a cikin littattafai sai hasken shi ya tafi wa sara ila ghairi ahli ya tafi zuwa ga waɗanda ba mazowan shi kamar yadda misali yanzu da ya zama gashi nan a cikin social media sai ya ƙara kuma tafiya wato bayan ya zama a littafan ma da ɗan sauran mutunci amma da ya zama gashi nan a sake ko ina ana iya samun shi sai ya zama babu mutunci Allah ka tsare mu wa mundu zalikal waqti bada'atil azma bada'at azmatu ta'alumi wat tamashyuhi az-za'if tun wancan zamanin aka fara samun crisis na at-ta'alum shiga rigan malanta shigan bultu sojan gona a gidan malanta malam bakar abu zai da littafi akan haka at-ta'alum afatuhu wa wane ne wa wane ne wata mashyuhi azza'if da shiga rigar shehuntaka ƙaryar shehuntaka na ƙarya ta tsufu ala satsayi sahatul ilmi waɗannan barna suka dinga ninƙaya a cikin kogin ilimi wal ma'rifa wa yaktawi al muslihuna was salihuna bi nidaniha yana kuma yima mutanen kirki lalas yana ƙona su mutanen kirki da masu kawo gyara fakanat afatan alal ilmi ya zama wata cuta ce a cikin gidan ilimi ta zama wata kansa wata kaska wata kwarkwata a jikin gashin ilimi wa fitnatan li uqulil amma ya zama fitina ga ga tunanin wato talakawa wadahma da yakubayi minan nas ta zama barna da ke jima malamai ciwo te musu lalas ta kona musu jiki ta zama kuma fitina da kaska ko ƙwarƙwata wadda ke shiga cikin rigar talakawa a gidan ilimi ta ruɗa su. Kala Abu Muhammad ibn Hazmi da zahiri, ibn Hazmi yana cewa la'afata alal ulumi wa ahliha a zarru min ad-dukhala fiha. Babu barna a cikin harkar ilimi fiye da 'yan shigege a cikin harkar ilimi. Wa hum min ghairi ahliha, alhalin su ba malamai bane. Fa innahum yajhaluna su jahilai ne wa zunnuna annahum ya'lamuna amma kuma suna tsamanin su malamai ne wa yufsiduna suna barna wa yuqaddiruna annahum yuslihuna tsammanin su gyara suke kawowa fala haula wala quwwata illa billah ma ashbaha al-layl bil bariha babu barna a cikin gidan ilimi har yanzu kamar wannan ibn hazmin da ya rayu ya rasu a shekara ta 456 wato cikin tsakiyar karni na biyar yanzu muna karni na 15 yanzu ya fi shekara dubu a duniya akwai wani littafi na nan a abin nan a labarari wanda aka rubuta lokacin da aka yi wani taro abin nan ne kaman proceedings ne ni na siyo shi a makka wata rana yana nan proceedings ne da aka yi akan ran da ibnu hazmin ya shekara dubu da barin duniya aka yi wani taro na musamman na masana a ƙasar misra aka gabatar da makalat akan ibnu hazmin da rayuwarsa da karantarwarsa da kurakuransa da komai nashi article ne sun kusa 150 bazan iya tuna unwanin abin nan takarda ba amma ni na siyo shi a makka wata rana yana nan a library malami zai iya baku shi so ka duba tun lokacin har yanzu bata sake zani ba kamar yadda ake cewa sai dai ma zanin ya ƙara rinewa ya ƙara datti ya ƙara annakiya har yanzu addukhala ƴan shigegi su ne matsala a gidan ilimi malamai suna fama da su su ma jahilan suna fama da su sun zama mu kowa matsala wa haƙula'i a asharul muta'allimina hum masdarul fitani wal qalaqili fil awsatil ilmiyyati wad diniya waɗannan ƴan kucuku ba mu wanda ilimin su bai fa ɗaya bisa goma ba na abin da ke gidan ilimi su ne tushen duk wata fitina da wata kalkala da wata matsala da wani tarnaki a gidan ilimi da gidan addini faqad na'au bi anfusihim an tabaqatil amma kaga dai su sun fice daga cikin talakawa jahilai cikin mutanen gari walamma yadkhulu fi tabaqatil ulama kuma su shiga cikin malamai ba sun zama jemage ba su cikin dabbobin birni ba su cikin tsuntsayen daji su ba tsuntsu ba su ba dabba ba su ba jahilai wanda kowa ya san jahilai bane kuma su ba malamai ba waɗanda aka yarda da malantarsu lakinnahum faradu anfusahum ala nas amma sun daura kansu akan mutane wadda au buluga rutabil ulama'i sun ce su ma malamai ne fasaru yata'amaluna ma'an nususil ahkam shar'iyya su ma suna shiga su mu'amalanci nasoshi da hukuncin shari'a kama yata'amalu sibyanu ma'addumahum wa al'abu wa al'abi kama yadda yara suke mu'amalantar kayan wasan su yabbebi tace duma da da sauran kayan wasa wato yara su mu'amala da shi kuma su wurga inda suka ga dama su lalata su bata to haka suke mu'amala da nasoshi yahmilunaha hinan bi ra'afatin wa hudu'in kun lokaci yaro ya dauki abbebin shi cikin kauna da so wa yarmunaha hinan akhara sai kuma siyar wani lokaci bi shiddatin wastihtarin ba ka yaro yake ba yan abbe da aka siyo mata tana son ta yaka ta, ta jefa ta a bola ta saka ta a kwata ta bata koko an jima kuma ta tsoma ta a ruwan wanke wanke to haka suke wannan soshi na shari'a wa rahimallahu aliman min ulama yaman wa huwa ali ibn qasim hansh shi Allah gafarta wannan malami yara ya karni na 13 ya rasu 1219 faqad ahsana taqsima tabaqatin nasi wa ahsana wasfa hadhihi alfi'ati almuta'alima ya kyautata da yazo magana akan mutane ya rarraba su gida-gida kuma yayi magana mai kyau akan wannan tawaga ta yan bana iyan ilimi faqad naqala al-allamatu muhammad ibn ali shaukani al'amatu shaukani wanda sun rayu zamani ɗaya da wannan malami shaukani ya rasu 250 cikin wancan 219 shaukani ya kawo maganan malamin cewa malamin yana cewa wa min mahasin kalamihi alladhi sami'tuhu minhu shaukani yace daga cikin maganar wannan malami nawa a cikin badru tsari kenan na shaukani wanda naji daga bakinsa cewa annasu ala thalathati ala thalathati ala tabaqatin thalath mutane dangi uku ne fa tabaqatul aliya al ulamaul akabir akwai tabaqa ta sama sune manyan malamai hum ya'rifuna al haqqa wal batila sune masana gaskiya da abinda ba gaskiya ba wa in ikhtalafu lam yansha an ikhtilafihim al fitan koda sun yi sabani to ba a fitina tsakaninsu da ilmihim bima inda ba'dihim ba'da saboda kowa ya san abin da ke wurin ɗayan ko sun yi sabani maliku sun yi sabani da malaman zamanin sa sun yi sabani da Abu Hanifa Shafi'i sun yi sabani da Maliku Ahmad dan Hanbali sun yi sabani da Shafi'i Ahmad dan Hanbali yana da abokai malamai sai Ibn Ma'in sai Zaka dan Rawiya sukan zauna su yi tattauna kuma sukan yi sabani ba a taba jin rigima ba Imam al-Bukhari sun rayu tare da malamai sa'o'insa irin su muslim ɗin irin su yahayu zuhuli irin su wane duk suna yin saɓani malaman da suka zo a wannan zamanin da muke rayuwa suna saɓani misali al'imamu al'allama ibn baz da nasiruddin al'albani da abdulmusin al-badar da usaimin da luhaidan da sauransu waɗannan duka malamai ne sa'o'in juna suna saɓani da junansu ba ka jin fitina in ka kuma littafin wannan littafin ɗan ƙanƙani a rifkan bi ahalis sunnati ya ahalis sunna abdul musul abbad sai da ya ambata ya ce malam albani ban san wani malami a zamanin nan da ya kai shi sanin hadisi ba ya ce kuma ban san wani malami cikin sa'o'ina da na amfana da iliminsa kamar shi ba ya ce amma kuma da saɓani da shi ya faɗi wasu mas'aloli ya ce kamar mas'alar niƙabi kamar mas'alar hukuncin saka wato abin nan dan kunne na zinariya ga mata kamar mas'ala kaza ce duk mun sabani da shi a ba taba jin sun yi rigima ko sun zagi junansu ko sun yi ma junansu jafa'i ba to waɗannan sune malamai daga cikin sifarsu da zaka gane zama shine sabawa da junansu akan masail to bai sa su zama abin rigima tsakankanin su ko fitina to wannan siffar su kenan malamai na sama wa tabaqatu safila malamai na ƙasa a mutane na ƙasa su ne amma alal fitra ya ayyuhan nasu mu da muke kan wato kyakkyawar ɗabi'ar da Allah ya halice mu la yanfiruna anil haqq ba sa gujewa gaskiya an gaya musu wa hum atba'u man yaqdiruna yaqtadiruna bihi suna bin duk wanda suka girmama duk wanda suka girmama shi suka dauke shi a matsayin mutumin kirki za su bi shi wa in kana muhiqqan kanu mithlihi mithlahu in ka wayin kana mubtilan kanu kadhalika shine kowace tawaga ta mutane suna da ya ayyuhan nasu din su karabutun su ɗan siyasa ne malamai ne ɗan kabilanci ne ɗan kungiya ne ɗan sharholiya ne suna da mabiyan su waɗannan mabiya da zaran su inda suka gaskata cewa kai jagoran su ne suka ga girmanka suka mutunta ka to za su bi ka akan daidanka da kuskurenka in ka yi daidai su yi daidai in ka yi kuskure su yi kuskure su ba su da matsala su kawai su yadda da kai shine matsalarsu da zaran sun yadda da kai za su bi ka saboda haka ɗan izala suna da nasu ɗan ɗariƙa suna da nasu ɗan shi'a suna da nasu gauga waɗanda suke bin shugabanni akan abin da shugabannin suke akai shi sa waɗannan shugabanni suke cikin bala'i da fitina domin duk wanda ya bi ka ɗin nan ka sa shi a hanya mummuna sai ka ɗauki zunubin ka da nashi dole ka kiyaye idan akwai mabiya a bayanka kar ka shiga cikin wannan fitina to kaji waɗannan sai ce wal tabaqatul mutawassi'a mutawassita sai ƴan tsakiya sune masu matsala hiya mansha'u sharri sune asalin mabubbugar barna wa aslul fitani sune tushen fitina annashi'atu fid dini wanda ke fita a cikin addini wamul ladina lam yam'inu lam yum'inu fil ilmi hatta yartaqu ila rutbatil tabaqatil ula sune wanda ba su nuna ilimi ba ballantana su kai can matakin malamai wala tarakuhu kuma su basu ba harkar ilimi ba hatta ya kunu min ahli tabaqatis safila ballantana su zama cikin jahilai su sun fita daga cikin jahilai ba su san inda masu ilimi suke ba fa innahum idza ra'aw ahadan min ahli tabaqatil ulya yaqulu ma la ya'rifunahu mimma yukhalifu aqidatahu aqaidahum allati awqa'ahum fiha alqusuru farraqu ilayhi sihamat tarqi'i in suka ji wani a can sama cikin malamai ya faɗi abin da ba su sani ba me yasa ba su sani ba gaza wasu daga kaiwa matakin da ya hasa ba su sani ba sun fita daga matakin jahilai sai su ji wani malami ya faɗi wata magana su a tsammanin su su malamai ne ba su san wannan karatun ba sai su fara harbin shi da kibiyoyin zagi da cin mutunci wa nasabuhu ila kulli qaulin shani'in su ce jahili ne bai san abin da yake ba masoyin zuciya ne an siye shi ne an aiko shi ne ƙarya yake yi ba ahlus sunna bane dama dan bid'a ne ba haka ake yi ba sitai lokaci guda wa ghayyaru fitra ahli tabaqati sufula an qabulil haqq sai kuma su tasiri ga waɗancan jahilai da za suke lafiyayyin lafiyu akan hankalinsu sai sana su ansar gaskiya gaskiyar da malami ya faɗa su ba malamai ba sun hana masu jiran gaskiya amsar gaskiya kaga barnasu multidimensional sun cutar da jahilai ba za su gane gaskiya ba sun ci mutuncin malamai sun dauka kansu zunubi sun sa kansu a cikin harkar da ba tasu ba fa inda zalika taqumul fitanud diniyatu ala saq sai kaga fitina ta miƙe akan kwaurinta shikenan aita aita hayaniya aita hayaniya mutum kai ilimin ka bai kai ba an faɗa ka ce ƙarya ne ko an faɗi littafi ka ce ƙarya ne baka taɓa ganin littafin ba ka sa baki akan mas'alar kamar yadda na faɗa ran nan jama'a akan mas'alar nan misali ta sallah hadisin alu busrin na magana azumin asabar ka ɗauki ma dai kowane ra'ayi ne ma sa'i da nuna mana magana akan ra'ayin bane amma mutane da dama da suka shiga magana na rantsi da Allah wani har yanzu da muke magana bai taɓa ganin hadisin da idan shi da isnadin ba in an ce ga Abu Dawuda nuna mana inda yake wala bai sai inda bai gan shi bai isa ba in za a sa mai bindiga sai dai a fasa kwakwalwar shi bai sai inda yake ba maganar da yake fada ta albani ko ta uthaymin ko ta ibn taymiya ko ta ibn qayyim da yaji ana ta fada bai san inda take ba shi ba bai san aka ce mishi wani littafi ne tazibu suna abi dauda bai taba ganin shi ba amma yana sa baki a cikin magana kuma zai nuna wani malami ya ce jahili ne ƙarya ne maso zuciya ne ba sunna yake bi ba kaza kaza kaza kaza zai nuna shi yana magana akan shi jahilai da suke shirye da su karba ya ruda su ya ci mutuncin wancan malamin yana raye ko baya raye ya shiga haƙƙinsa ya shiga mutuncinsa baya jiwa baya jiwa kanshi tsoron abin da zai biyo baya to waɗannan su ne rigima a cikin a cikin musulmi kuma su suka cika gari su ne ga sanan a ko'ina wanda idan malami ya kuskure kafin kuskuren ya gama faruwa sun fara raddi yanzu yanzu nan aka yi kuskuren minti biyar ba ce ba za su fara raddi musamman kuma a wannan zamanin kamar na faɗa jiya social media ta yi taimaka musu da platform wanda rigimar da suke yi za ta kai ko'ina a ji labarinta a mala albani namu Allah ya gafata mai da yake rayuwa a garin da yake karantawa ai a garin na akwai wannan masu rigima da shi amma yanzu kai ma aka ce kamar sunansu ma wasu baka ma sani ba kai ma da aka yi rigima kana raye ko kana wajen wala baka san su ba so da a lokacin babu social media da za su je su ce bari su hau facebook su yi live sau da haka iya rigima su a cikin muciya da cikaji da daurawa da angon iya angon bishar da gyalle su a iya nan za su yi su kare ba wanda ya sani iya wanda suka ji a masallacin iya su kenan kuma da su da su duka sun mutu yanzu saboda ka ba wanda ya san wannan fitina ta kare don a lokacin koma su ba su ma da wayan su ce bari su yi rikodin ma yadda shi yake rikodin ba su ma da wannan wayan ba su da wannan wayan ma su ce bari yadda yake mala yake rikodin bari su ma su yi rikodin a ina ake jin labarin idan wani ɗaya ya jiyo maganar daga samaru sai ya ce bari ya je muciya shi ɗan ganin ƙwab ne bari ya je ga da gaske ne in ya zo Allah ya taimake shi in ya tuba ya bi gaskiya to shi zai ba labari ya ce to ai a samu kaza aka ce ko a giwa kaza aka ce to amma yanzu social media ta zo shikenan sai ga mutum ya ce a jira mu nan da karfe 8 za mu zo da raddi 8 na yi kuwa suna nan bilmir sat za su zo da raddin nan to raddin nan kuma bayan 24 hours zaka ga mutum 10,000 sun kalle shi mutum 8,000 sun yi sharing din shi wane ya tsakuri yayin da yake so ya saka a TikTok wane ya tsakura ya saka a guri kaza nan da nan sai ka ga barnar ta ji duk inda ba a tsammani yakzibul kidbata tablugul afaq to wannan bala'in a cikin shi ake a cikin shi muke tsindin wannan dabakar ita ce malai yake wasafa mana anan da ya dauko mana daga shaukani a cikin badarut talib malan yace wa allaka alaihi alamatu shaukani bi qawli sai shaukani yake cewa hadha ma'ana kalamihi alladhi sami'nahu minhu wa qad sadaqa shaukani yace wannan maganar da kuka ji na ruwaito ta daga malamin mu ne da ma'ana yace kuma wallahi gaskiya ya fada fa inna man ta'ammala zalika wajadahu kadhalika wanda duk ya tsaya ya natsi ya kalli al'amarin da ake ciki a duniyar ilimi zai ga cewa haka ake shaukani ya faɗi wannan shekara 200 baya 200 baya da wani abu kuma har yanzu haka ake su kaga wannan wata cuta ce da aka za a mutu ya rage kawai a ci gaba da manajin dinta haka kuke cewa kuma laisu sai dai ai manajin ta zama terminal ba yadda aka iya a ce ba za a iya kauda ita ba sai dai a san yadda ai ai manajin dinta a cikin al'umma daka tana buƙatan kullun a ci gaba da bincike wajen gano hanyoyin management dinta yanzu maganin malaria ya fi kala 100 hala ko saboda sai dai management to haka ya kamata a saman ma wannan cutar magani sama da guda 100 وعلق عليهم الشيخ الفاضل أبو أبيدا مشهور ابن حسن آل سلمان أكون babban malami daga cikin magada ilimin Ashekul Albani Allah ya gafarta wa Ashekul Albani malam mashhur Hassan Alu Salman wannan malamin jama'a wani encyclopedia ne mai zaman kanshi subhanallah Allah ya bashi ƙwarin bincike da rubuce-rubuce da tattafan da ya rubuta kawai shi kadai yanzu ba sun wace mujalladi 500 yes mashhur ba kwarai da gaske shi kadai waɗanda ya rubuta ba waɗanda ya karanta ba haka za ka gansu birjik ka je ka bincika ko da intanet ne mashhur Allah ya bashi tsakanin ta'aliki da raddi da ta haƙiƙi da ta'alifi da lakcoci da aka yi converting ya wuce mujalladi 500 yanzu Allah ya bashi baiwa to shine yake faɗa a cikin tafin shi mai suna al-agharib wal marasil sultaniya as-sadira fi haqqi Sheikh islam bin Taymiyyah magana akan wato ya tattara maganganu da dokoki da aka da sarakuna suka ce a yi wa ibn taymiya hukunci kaza ko a kwace kaza a gunshi ko an ce kada wani ya ƙara sauraron shi su ya tattara a wuri guda cikin wani juzi wato hukunce hukuncin da aka yanke ibn taymiya a rigingimin da aka yi ta yi da shi tsakanin shi da malamai yace ai wallah laqad sadaqa mashhur yace na rantse da Allah gaskiya ne abinda wannan malami ya faɗa shi da a ɗalibinsa shaukani wa hadhihi akbaru thamaratin itadanni ta'sil al-ilmi wal ma'rif al-yawma inda kathirin min talabati al-ilmi ala wajhin yasbahuna bihi bisababi i'mali khudud nufusihim a'da'an li mashayikhihim wa sababan lisaddi an sabilillahi azza wa jalla yace wannan haƙiƙar ita ta jawo ita ce hiya akbaru thamara ita ce babban ɗan itace babban sakamako litadalli na ƙarancin a ta'asilil ilmi koyar da ilimi a bisa ma'aunin ta'asil wal ma'arifi me zan ce ne da hausa wato gina asasin ilimi in za a kanta da ɗalibai wanda ake fata su zama ɗaliban da gaske kuma har wasu su zama malamai abin da ya kamata a ba da muhimmanci shine karantar da su ƙa'idojin da ake zama malamai da su ulumul ƙur'an usulul fiqh mustalahul hadith abin nan mustalahul tarikh maqasidish shari'a lughal arabiyya balaga sarfu nahwu waɗannan ilmomin na ƙa'idoji da kanikanci da iya shiga lunguna na ilimi to malamin da ke so ɗaliban shi su wayi gari su zama malamai da za su gaji ilimin shi a bayan shi to wannan abin ya kamata ya ba da muhimmanci yawa muna ganewa shi ya kamata ya ba da muhimmanci Allah ya gafata malamin mara albani tsawon shekaru yake faɗa wannan magana wataƙila bai taɓa ganin wannan magana a rubuce ba daga daga mashhur amma gaskiya ko ina take guda ɗaya ce sannan muke karatu a muciya kowa ya sani duk wanda yake halitta wannan karatukan wannan abubuwan su aka damu da su kullun karatun bai wuce na hau sarfu balaga bai wuce musalawar hadis ulumul qur'an ulumul tafsir maqasidin shari'a usulul fiqh da tatafai da yawa ba za ka iya kirga su ba sun fi guda 100 muka yi akan waɗannan wanda ya koya ya koya kuma duk wannan karatun ba ma a rikodin din shi babu kasar kwaya ɗaya na rikodin din shi wallahi sai kwanaki ina bincike na ga wata mufakkirata wani jota Allah ya ji kamalan nura ya haya kullum haka muke zama da shi in mun yi wa fakira har muna muna exchanging ideas me ka kwafe me baka kwafe ba naga wata naga date dinta a dake jikinta 1999 sai dai in kana so kai ka kwafa abin da ake littafin da ake faɗa ka rubuta kaza ka amma katin bai da daɗi kuma za a zauna tun takwas wata rana sai an yi azahar a wajen kuma wallahi wata rana ko karyawa ba a yi asabar da lahadi kullum haka wani ko brush bai yi ba zai tafi wajen amma kuma shi ne ya yaye waɗanda ake gani yanzu suna da wani ɗan nasibi a ilimi wannan karatun wannan da yan social media suke bi suke suke ta bi a kai suke mai da abin rigima galibi maganganu ne na wayar da kai maganganu ne na siyasar duniya maganganu ne na tunkarar rigingimin duniya amma asalin ilimi da mal albani ya karanta wala ba yar kodin shi ba in akwai kuma wanda yake da musu akwai wannan magana tun yanzu yayi irin da kiristoci suke fada an za a ɗora aure a ce tun yanzu ka fada ko kuma kai shuru har abada to ba a ma yi rikodin ɗin shi ba haka wanda ya amfana da shi ya amfana wanda ko bai amfana ba shi kenan ya wuce Allah kuma cikin hikimarsa bai kaddara a yi rikodin ɗin ba kuma a lokacin ana rikodin ɗin za a yi wannan karatun safan kuma a zo da magariba a iskutu sala kuma a yi rikodin ɗinta a zo a yi ibana a yi rikodin ɗinta kuma su ba a rikodin to irin wannan ilimin a shekul albani Muhammad Nasiruddin ya damu da karantar da ɗaliban shi akai. Sa suka zama haka a duniya. Uthaymin haka. Haka wancan na Yaman, mai sunan shi? Malamin nan na ƙasar Yaman shugaban salafiyan nan. Ba Salim ba. Salim ai wannan ba rabi ba da Allah. Muqbil, na'am, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Duk waɗannan malaman haka suka dinga karantar da ɗalibansu akan wannan. to mu kuma a mu sai zama an fi damuwa da abin da yake kasuwa wanda in ana yi jama'a da yawa za su taru domin ana yin irin wannan ba a taruwa mun yi yawa a nan in ana yin irin shi ba a taruwa mutane ba su san abin nan yadda ka san dai muna secondary school dan malamin ba ya shigo wani ya haura ta window wani ya ce yana jin fitsari ya fice ba a san mas ko kuma gashi shine ummul ulum shine shine kuma wato fandisho na dukkanin ilmomin kimiyya dole sai da shi to haka waɗannan ilmomin mutane ba sa san saboda ba za a tashi ba a yi kabbara ba za a tashi ba a ci ba a ci uban wani ba za a tashi ba a yi wa kowa raddi ba sai dai a yi ta faɗan lambobi da sunaye da ƙa'idoji masu ruɗa mutane to mutane ba su san su yace to wannan ƙarancin samun ta'asir ɗin a yau saboda malai ba su karantar da shi za ka zagaya gari gaba ɗaya ba a karantar da shi kowa din da ka je riyadu salihina da yanzu wannan da ake yayi mai sunan shi ma dariqus salihina da ake yayi din nan su ake yi alhamdulillah Allah ya sa albarka ko kuma abin da mutane suka raina tafsiri kowa tafsiri saboda qur'ani shi laushi ne da shi kuma gada ce mai daɗin hawa duk inda ka hau sai ka faɗi abin da ka ga dama duk aya da ka ga dama a jawo maka ka fassara ta da abin da ka gada ma baka tsoron shiga wuta wuta ce wallahi balbal a ja aya abin da Allah yake nufi daban kana sane ka faɗo na abu daban wallahi gidan wuta ne to amma su waɗannan ba a musu ba a musu wannan hawan kawara waye isa ya ma alfiyar iraki ko alfiyar suyuti ko alfiyar ibnu malik ko ko hirzul amani na na qira'at waye sai mata hawan kawara dole sai ka hauta daidai kuma baka hawa daidai sai an hauda kai saboda sai a bar su a gefe a ci gaba da waɗancan to sai zama ɗalibai an shekara shekara dindi ko shekaru masu yawa ana karantar da su amma ba su zama malamai ba ba su ma zama ɗaliban ilimi ba an cika kansu ne da hanyar da malamin kawai yake da karan da baya nan babu wanda zai iya wani abin arziki a cikinsu sai da makatar ta watse ko a ci gaba da wannan hayaniyar to ashe ba mu kaɗai ba ne wannan kaji ha a ƙasashensu na larabawa malam wannan mashuri ke cewa aka samu ƙarancin sanin ilmomin usul a cikin ɗaliban ilimi ala wajihin ta wata fuska wanda yusbihuna fihi bi sababi imali hududi nufusihim a ada'an li mashayikhi sai suka zama abokan gabar malamai saboda san zuciyarsu wa sababan lisaddin an sabilillahi azza wa jalla suka zama sanadiyar mutane su daina gane addini ustazanmu da dama su suke hana mutane gane addini saboda sunansu jahilai amma a cikin rigan malamai saboda wannan karancin ilimin ba su san yadda ake mu'amalantar masail na addini ba ba su san yadda ake mu'amalantar kurakuran malamai ko yadda ake raddi ko ake karantarwa ba ga sunan su ta kawo mutane rigingimu iri daban-daban har kai da ake makallan irinsu idan ka bambanta da irin halinsu sai an ta mamakin to ya aka yi suwa na daban su kuma da suwa ne ba haka bane jama'a da an yi wata mu'amala da kai ta zaman aure ko makwabtaka ko sukutaka ko bashi ko cinikayya ko wata abin sai a ga ashe kai ba irin sauran bane duk usare yanzu abin da ake musu lakabi kenan yan zafin kai marasa mutunci marasa sanin darajar mutane wanda ba su iya hulɗa da mutane ba kuma gaskiya ne duk ba su iya wannan ba mutum ya aurarwa da yan shi ustazu sai gaji yana cewa yayi nadama kuma ba zai ƙara ba ustazu ba kuma shi ma ustazin ne fa ba wai ɗan duniyan ma bane dan uwanka ustazu sai ce bazan ƙara ba ustazu yata ba ko bazan ƙara ba ustazu bashi na kayana ba saboda ba a ga mu'amala mai kyau tare da kai ba haka kuma malamai kamar yadda na faɗa jiya ni din malaman da na sani a ƙasar nan alhamdulillah mafi yawan malaman da ake ji da su a ƙasar nan taɓa gamuwa da su muna mutunci da juna suna girmama mu muna mutunta su muna girmama su suna makarantar nan fata alheri amma wallahi kowa ka gamu da shi idan kuka kama fira a gefe off record sai kaji yana kokawa akan al'amarin ɗaliban yankunan mudinnan musamman nan da ake ce ma northwest tsakanin zaria kaduna kano da sokoto da katsina da kebbi waɗanda ba su ne northwest ba to mutanen da suke nan wajen mafi yawan mu ba mu da kirki ba mu da tarbiyya malaman mu suna wannan kukan da mu in ka je northeast za ga suna da kirki sun san darajar malamai musamman borno suna mamakin ma yadda mu muke yi da malamanmu da yola sun san mutuncin malamai har yanzu haka in ka zo north central nan watakila saboda karancin malamai a wajen irin abuja da nasarawa da neja su ma suna girmama malamai ba sa musu irin wannan cin kashin da mu muke musu amma kaga waɗannan biranen namu kaduna zaria kano kaga ukun nan wannan yankin to sai dai Allah ya gafarta mana duk wani rikici da zaka ji ana yi da malamai da ɗalibansa ana aikin shi to daga nan ne muka watsawa Katsina muka watsawa Sokoto muka watsawa Kebbi da Zamfara amma wannan axis din wannan da titin nan ya ratsa mu ne muka fi kowa ishi Allah ya gafarta mana wataƙila saboda duka birni ne ko birni ne mutum zai iya zagin matar ta haifi matar da yake aura ma a kasuwa mace ta haifi ta baka ka aura zaka iya zaginta kana ganin wai haka addini ne zaka iya zagin kanin babanka zaka iya rigima da malaminka anan ne ake samun dalibai su hada gayya ce za su za su tara malamin su da ya koya musu hadda su zane shi a wannan garuruwan ne yake samun haka saboda kawai yayi wani abu wanda ba sa so ko wani a cikin su ya je neman aure an tambayi malamin ya ce to wani dai dalibi ne amma bai da tarbiya shikenan anan ne yake samun dalibai suke shan wiwi a wajen musabaka kafin su je su hau diran musabaka a kam na musabaka suna shan wiwi kuma ma da tarar ƙorani ne waɗannan ɗabi'un wallahi duka ba wai ina shaci faɗi ba ne duka abu ne da na sani na gani kuma wasu kuma na san sun sani kuma sun gani so irin wannan me ya jawo tun farko shine ba a ninka musu karatun mai kyau ba wanda zai sa a fitar da duka dattin jahilci kamar yadda ake fitar da dattin karfe a jikinsa idan ana ana, ana bulala mai wuta an yi musu karatu sama-sama wasansu kuma su ne ba su zauna a gaban malaman yadda ya kamata ba malaman sun yi iyayensu hatta kai ba kamar yadda nake faɗa da gaba da man dawud Allah ya saka mai da alkhairi man dawud sai da ɗalibai ba suka dinga cewa wai shi yana son ya tara jama'a ne a gaban shi saboda nasiha da yake musu cewa kai eh me yasa ka dinga zuwa makaranta list yasa aka dinga duba na yanda hadisi kira ka a waya ko in kun ga mu yamma ka magana sai suka ce wai so yake wai a tara a gaban shi kaga duk wannan mummunan tunani ne to ko da ya rasu a tare a gaban shi tunda kai kana da bukatar ilimin zo ka tare din biya mishi bukatar shi kai ma ka cin mataka malam yace wa nahnu azimuna insha Allah fi hadhihi risalati alwajiza ala rasmi surati alhaqiqiyya lil ulama arrabbaniyin yace malam yace mun yi niyya a wannan littafi dan kankanin littafi zamu bayyana hoto mai kala na malamai na kirki malamai na kwarai bi dhikri nu'utihim adh-dhahira zamu faɗi sumufin su mabayyana wa sifatihim aljalila da sumufin su masu daukaka hatta ya tamakkana albasiru alaqilu min at-tamyiz bainahum wa bain ad-dukhala dan a bambance tsakanin malamai na gaskiya da ƴan shigegi fihim cikin harkar ilimi allazina labisu masuhal ilmi wa uquluhum khawa'un min al-ilmi wanda suka saka rigunan malamai amma kuma kwakwalan su empty ne babu komai wa qulubuhum faragun min wara'in wa taqwa zukatan su ta wofanta daga taka tsantsan da tsoron Allah wallahu almusta'an kunu rabbaniyin ku zama malamai na kwarai kira zuwa ga cewa yi kokari idan kana cikin harkar malanta yi kokari ka yaki zuciyarka ka gyara ta har ka zama na kirki din wato kana buƙatan aiki na musamman domin gyara zuciyarka qala Allah ta'ala ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli yace Allah Allah yace bai dacewa sam ga wani dan adam Allah ya bashi littafi Allah ya aiko shi a matsayin annabi ko ya bashi ilimi ya bashi hukunci da annabta thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadani amma kuma sai je yana cewa mutane ku zama bayina min dunillahi kuma bayan Allah walakin kunu rabbaniyina sai dai ya ce mutane ku zama wato bayin Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ya ku malamai ku zama bayin Allah da abinda kuke karantawa na littafin Allah da kuma abin da kuke koyarwa abin da kuke koyo da wanda kuke koyarwa ya sa ku zama bayan Allah qala al-allamatu abdurrahman ibn nasir as-sa'idi al-imam as-sa'idi yana cewa fi tafsir hadhihi al-aya ma kana li basharin ay yamtani'u wa yastahilu ala basharin manna Allahu alayhi bi inzalil kitab abu ne wanda yake impossible ba zai yiwu ba ga wanda Allah ya mishi baiwa ya soka mai da alqur'ani ko wani littafi wa ta'limihi ma lam yakum ya'lam Allah ya sanashe shi abinda bai sani ba wa irsalihi lil khalqi Allah ya aiko shi ga bayinsa an ya kula lin nasi bai yiwa ya ce mutane kunu ibadan li min dunillahi yace ku zama bayina fa hadha min amhalil mahali suduruhu min ahadi min al anbiya wannan daga cikin abu mafi kin yiwuwa wanda za a ce wani annabi ya faɗa haka alaihim afdalus salatu wassalam li'anna hadha domin wannan aqbahul awamir alal itlaq mafi munin umarni ne da wani zai bayar wal anbiya'u akmalul khalqi alal itlaq annaba kuma sune mafiya cika halitta a cikin bayi fa awamiruhum takunu munasibatan li ahwalihim umarnin da annabawa za su dinga yi dole ya dace da yanayin su fala ya'muruna illa bi ma'alil umur ba sa umarni sai da abu mafi kyau wa hum a'zamun nasi nahayan anil umuril qabiha kuma sun fi kowa hani daga munanan abubuwa falihaza qala da haka Allah ya ce musu walakin sai dai kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna ai walakin ya'muruhum Allah yana umarnin su bi an yakunu rabbaniyin su zama malamai masu hikima ai ulama'an hukama ulama hukama ulama malamai masu hikima masu dattaku muallimina linnas masu koyar da mutane wa murabbihim masu yi wa mutane tarbiyya bisigari ilmi qabla kibari su koya musu kananan mas'aloli kafin manyan mas'aloli amilina bizalika kuma su ma su aiki da waɗannan abin da suke karantawa fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'lim suna aiki suna umarni da ilimi suna aiki da shi kuma suna karantar da shi allati hiya madarus sa'ada wanda waɗannan abubuwan guda uku sune duk abinda tsira ke kewayawa akan su koyan ilimi da aiki da shi da karantar da shi wa bi fawati shay'in minha yahsulun naqsu wal khalal da zaran wani abu ya ya samu tangarda tsakanin ukun nan koyo da koyarwa da aiki to za a samu tangarda a cikin tsira wa bil ba'i fi qawlihi wal ba'u fi qawlihi bima kuntum tuallimuna ila akhiri ba'u sababiyya ai bi sababi ta'limikum li ghairikum saboda karantar da wasunku da kuke yi almutadamminu da ilmikum wanda a cikin karantarwar akwai ilminku wa darsikum li kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanin ku da ilmin qur'ani da sunna allati bi darsiha yarsukhul ilmu wa yabqa wanda karantar da su anan ne ilimi zai samu tushen zama kuma yayi zurfi wa takununa rabbaniyya to wannan shine aikin malamai na gari malamai na Allah wanda su karantar karantawa kuma ta zama sun gina ta akan abin da suka karanta na alkur'ani da sunna wannan ya cikin tafsir na al-imamu Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'id Allah ya gafarta mishi qala ali ibn abi talib fi ma'anar rabbani sayyidina ali yake cewa huwa alladhi yurabbi ilmuhu bi amalihi ar-rabbani shine wanda yake tarbiyya iliminsa da aikinsa tarbiyya wato shine yana ci gaba da raya iliminsa ta hanyar aiki da shi kamar yadda idan kai karamin shuka zaka ci gaba da raya ta ta hanyar ban ruwa da kulawa da ita to iliminka zai rayu ne ta hanyar aiki da shi wa qala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kunu rabbayina hulama'u ulama'u hukama'u hulama masu dattaku ulama masana hukama masu hikima wajen magana ilimi malami na kwarai bai yiwa babu waɗannan abubuwan bai ilimi bai yiwa babu dattaku taku da hausa shine sanin ya kamata kai shigar da ya kamata kai maganar da ya kamata kai mu'amalar da ta kamata komai kai abin alasan barka sannan ya zama kuma ilimin da gaske akwai shi sannan kuma wajen bayar da shi akwai hikima hikima wadda malamai suka tsara wanahu an abi razin mas'ud ibn malik al-asadi duk suna cikin tafsirin ibn abi hatim da ibn jarir wa qala isma'il ibn abdurrahman as-suddi yace ar-rabbaniyuna al-hukama'ul fuqaha'u masu hikima kuma masana na gaskiya wa qala mujahid mujahid yace ar-rabbaniyuna al-fuqaha'ul ulama'u malamai kuma masana masu fahimta wa hum fawqal ahbar sun fi gama garin malamai wanda suka hada ce ilimi kawai amma fahimta su ga takaitacciya ce wa qala al-akharuna wasu kuma suka ce balhum ulatun nasi wa qadatuhum ar-rabbaniyun su ne waɗanda suke shugabannin mutane jagorori wato suna da ilimi kuma Allah ya danka jagorancin al'umma a hannunsu shugabannin addini da shugabannin wato gudanar da al'umma wa akhraj ibn jaririn an abdurrahman ibn zaid ibn aslam annahu qala ar-rabbaniyun alladhina yurabbuna an-nas ce rabbaniyawa sune masu tarbiyyar mutane wulatu hadha al-amr ma'abuta riko da wannan al'amari yurabbunahum suna jagorancin mutane yalunahum suna shugabanci wa qara'a sai ya karanta laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar yace ina ma da shugabanni da malamai sun hana su barna wa qala yace arrabbaniyuna alwulatu shugabanni wal ahbaru alulama'u sune malamai da haka aka zo da adafi akan kanunsu دم مغايرة وقال ابن جرير الطبري بعد ذكر اختلاف المفسرين في معنى كلمة الربانيين ابن جرير ده يكاو ونن كما يدي سابا سيتي وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني زنشان ده نفقا داتي وسد ديدي game da wannan kalma shine cewa rabbaniyuna jam'i ne na rabbani wa annar rabbani menene ar-rabbani al-mansubu ila ar-rabban dangantaka ne zuwa ga Ar-Rabban ai allazi yarubbun nasa wanda ke tarbiyyar mutane wa huwa allazi yuslihu umurahum shine wanda yake gyara al'amuran mutane wa yurubbuha yake alkinta su wa yaqumu biha wanda yake tsayuwa akan al'amuran mutane wato malami wanda ba malami ne ga magari ba yana jagoranci yana shugabanci yana tarbiya yana gyaran al'amarin mutane fa idza kana al'amru fi dhalika alama wasafna wa kana al'alimu bil fiqhi wal hikmati min al muslihina yarubbu umuran nasi bi ta'limihi iyyahumul khaira yace idan abin ya zama kamar yadda muka faɗa ga malami masanin fiqhu mai hikima mai kokarin kawo gyara yana kokarin gyara mutane ta hanyar karantawarsa da yake kanta da alkhairi wa du'a'ihim ila ma fihi maslahatuhum yana kiran su zuwa ga abin da zai kawo musu gyaran rayuwa da addinin su wa kana kadhalika alhakimu taqiyyu lillahi sannan kuma ya zama cewa mai hikima ne mai tsoron Allah wal waliyyu alladhi yali umuran nasi alal minhaj alladhi waliyahu almuqsituna min almuslihina umur alkhalqi bil qiyam fihim wanda kuma ya kasance wato wato mai jagoranci wanda al'amuran mutane yana hannunsa wanda aka ɗauka aka bashi aikin kula da gyaran al'amarin mutane bima fihi salahu ajilihim wa ajilihim yana musu gyara akan nagartar duniya da lahira wa a'idatun naf'i alaihim abinda zai kawo musu gyara da amfani fi dinihim wa duniyahum a duniyansu da addininsu da makomarsu kanu jami'an duk waɗannan da malami da shugaba da mai gyara da wanda duk yake ƙoƙarin gyara mutane kowa a cikinsu ya zama mustahiƙina sun cancanta annahum mimman da kharfi qauli ta'ala walakin kunu rabbaniyina shi agun ibnu jaririn kalmar ta tsallake malamai kawai da malamai da jagorori da shugabanni duk wanda ya tsayo akan kokarin gyara al'umma yana iya zama rabbani farabbaniyuna idan hum imadun nas sune madogaran mutane majinginan mutane fil fiqhi wal ilmi wa umurid dini wad dunya wanda ake dogara da su a ilimi da fiqhu da al'amarin addini da duniya ko a wani bangare ka zama nagari mai gyara mutane kai rabbani ne walidhalika qala mujahidun dan haka mujahid yake cewa hum fawqal ahbar su suna saman gama garin malamai li'annal ahbara humul ulama sune malamai war rabbani aljami'u ila al-ilmi wal fiqhi al-basara bis siyasati wat tadbir shi kuma rabbani shine wanda ya hada da ilimi da fiqhu kuma yana da ido akan gudanarwa da shugabanci wat tadbir da administration wal qiyami bi umurir ra'iyya da tsayuwa akan al'amarin talakawansa wa ma yuslihuhum fi duniyahum wa dinihim abinda kuma zai gyara musu addinin su da rayuwarsu kaga ba kowane malami ne da yake da wannan damar ba kuma malamin da zai karantar da ku ya koya muku addini amma ba zai iya jagoranci ko shugabanci ko wata kiyada ko a bashi wani al'amari na al'amarin jagoranci ba bai da fikira da zai tunani ko ya executing wannan abu to wannan ba za a ce mashi rabbani ba ko kuma wanda yake shi kuma shugaba ne kawai amma kuma ba akan ilimi yake gudanar da shugabancin shi ba kawai yana sabuzarce ne yana yin trial and error ne shi ma wannan ba rabbani bane wanda ya hada biyun ga ilimi kuma ga siffa ta jagora na gari wanda yace asalin siffar Annabi sallallahu alaihi wasallama da manyan sahabban shi halifofin nan da na bayan su wa qala al-allama ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa fal alimur rabbani wallazi la ziyadata ala fadlihi li fadilihi malami da ake ce rabbani shine babu wani abu na falala da zaka ƙara akan falalar da yake da ita wala manzilata fawqa manzilatihi limushtahidin babu wani malami da ya samu matsayin da ya wuce nashi wa qad dakhala fil wasf lahu bi annahu rabbani wasfuhu bis sifati allati yaqtadiha al ilmu li ali maka ce mishi rabbani to wannan ya shafi dukkanin siffofin da ilimi ke bayarwa wa yamna'u wasfahu bima khalafaha kuma an cire duk wata siffa da bata dace da malami ba wa ma'anar rabbani fil lugha ar-rafi'ud daraja fil ilm shine madaukaki a wajen ilimi al-alil manzila fihi wanda matsayin sha ilimi ya kai matuka wa ala zalika hamalu qawluhu ta'ala laula yanhahum ar-rabbaniyuna wa qawluhu kunu rabbaniyyin ibn qayyim ya ci gaba da cewa qala ibn abbas hukama fuqaha masu hikima da ilimi wa qala abu razin مسعود بن مالك الأسدي فقهاء علماء وقال أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد البغدادي غلام ثعلب شكم يتي سألت ثعلبا أحمد بن يحيى الشيباني أن هذا الحرف wa huwa rabbani faqala sa'altu ibn al-a'rabi muhammad ibn ziyad al-hashimi faqala idza kana ar-rajulu aliman amilan mualliman idan malami ya zama masani kuma mai aiki da iliminsa mai karantar da iliminsa ƙila lahu sai a ce haza rabbani wannan malami ne na gari fa in kharama an khaslatin minha idan akwai wani abu a cikin ukuncan da bayi da shi lam naqul lahu rabbani ba za mu ce mishi malami rabbani ba yana da ilimi yana aiki amma baya karantawa ko yana da ilimi yana karantawa shi kuma baya aiki da ilimin shi ko kuma yana da kokarin aiki da ƙoƙarin karantawa amma kuma babu ilimin to duk ba zai zama rabbani ba in muka lura a wannan quotation din zaku ga akwai wasu ƙare-ƙare da aka sa a cikin wani ƙausi mai mai kwana to to to shi malam ne malam Dr. Sani ya ƙara a cikin abin da ya dauko ba ba haka yake harafi da harafi ba inda yace misali Muhammad ibn Abdul Wahid al-Baghdadi da kuma Ahmad ibn Yahya ash-Shaybani da Muhammad ibn Zaid al-Hashimi haka a shekul albani shi kawo wannan sunnar wajen rubutu a cikin littafansa in ya ƙara wani abu wanda babu shi a ɗayan wurin sai ya mushi irin wannan ƙausa qala ibn al-a'ra ibn al-ambari ibn al-ambari babban malamin nahawun nan muhammad ibn al-qasim al-ambari yake cewa a cikin az-zahir fi ma'ani kalimatin nas in anin nahawiyina innar rabbaniyina mansubuna ila rabb ana danganta su ne zuwa ga ubangiji wa innal alifa wan nuna zidata da aka ce rabbani aka ƙara alif da nun aka ce rabban lil mubalaga fin nasab wajen dangantaka kama taqulu kamar da zaka ce lihyani maimakon lihyan wato me lihiya me gemu sai a ce lihyani me gemu maimakon a ce wannan alif da nan din alif da nun din ƙari ne hakan aka ce rujuman mai abin nan mai jumma mai ƙiba sai a ce rujuman jumman afwan kamar yadda za a ce daga ya ce idakana aziman lihiya wal jumma sai a ce lihiyani ko jummani kamar da ake cewa Imran haka Uthman haka Zaidan haka Aslihan Laraba suna ƙara wannan alif da nun da nuna mubalaga to haka nan ma Rabban daga daga Rabbu din wama qarrarahu Ibn al-Qayyim khalafa fihi shaykhahu Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah fa innahu dhahaba ila tasyi kaun ar-rabbani nisbatan ila rabbani as-safina wannan abin da ibn al-qayyim ya faɗa a wannan maganar tashi da aka cirato to ibn al-qayyim ya saba wa babban malamin sa shehin sa sheikhul islam ibn taymiya duk da irin yadda ibn al-qayyim yake kamar wani photostat ko kaman kace kamar wani carbon copy na ibn taymiya yana da maganganu da ya saba masa kuma yakan faɗa yace wuri kaza malamin mai ibn taymiya ya faɗi kaza amma ni ina ganin kaza kuma sai ya ƙara da nema mashi gafara ya ce ƙaddasallahu ruhahu haka yake yawan faɗa haka ko a cikin sharhin da ibn qayyim yayi ma littafin abu isma'il al-ansari shine madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abu isma'il al-ansari malami ne ba hanbale kuma sufi shi littafin wato da yake magana akan gyaran zakata ibn qayyim mai sharhi shine madarijus saliki to a ciki zaka ji har yana cewa muna san abu Ismaila amma mun fi san gaskiya da aka sai ce nan kaza kuskure to wannan yana daga cikin al'adun malamai da ɗalibansu amma a yanzu yana daga cikin abin fitina shine wane ya saba ma wani dan me zai saba ma wanda ya fi shi ko wanda ya girme shi ko wanda ya karantar da shi da aka sai a ce maci amana ne maƙaryaci ne dan neman suna ne malamai ba su haka al-imamu an-nasa'i a cikin littafin shi a sunan kubra da ya kawo wani isnadi sai yake cewa malaminmu ya haya ɗan ma'inu ya kasance yana raunata wannan almugira kenan yana raunata shi ya ce amma mu mu suna sayi kenan yanzu da muke bincike na ilimi mun bincika mun ga almugira abinda malam ya faɗa kan shi ba haka ba duk da haka sai ce wa yahya kana a'lama minna yace amma dai malam ya hayafi mai ilimi to wannan ba wani abu bane a duniyar ilimi sam amma a duniyar waɗancan ƴan shigegen a tsabaqatul mutawassida to fitana ce dan menene wani zai saba ma wani to kaji dai ibnu qayyim al-jawziya ya saba ibnu taymiya zaka ji wata rana zaka ji sahawi ya saba ma ibnu hajar wata rana zaka ji malam zahabi ya saba wa malamansa su ibnu taymiya din su mizzi duk ga suna suna saba wa junansu dan wannan ɗabi'ar ilimi ce wanda duk bai da haka ba to zai ba kwakwalwar shi da zuciyar shi wahala ne kawai wahala zaka ba kanka ba zaka taba tsira daga wannan ba kawai gara ka yadda cewa haka abin yake shi ibn taymiya ya ce ar-rabbani captain ake ce ma rabbani captain na jirgin ruwa shine rabbani rabbani safina walaysa ila rabb faqala ibn taymiya yake fada yake cewa yace kila inna rabbani mansubun ila rabb yace rabbani shine da aka danganta zuwa ga ar-rabb fa ziyaratul alif wan nun kal lihyani wakila ila tartibihi linnas ana danganta haka ne irin yadda yake jeranta mutane wakila ila rabbanis safina sai ce wa hadha asah wannan yafi ingancin jibin timiya yace fa innal asla adamu ziyadati fin nisba domin asali a wajen nisba ba a yin ƙari li'annahum mansubuna ila tarbiya domin ana danganta zuwa ga lafazin at-tarbiya wa hadhihi takhtassu bihim wannan ta keɓance su amma nisbatuhum ila rabb falaktisasa lahum bidhalika wannan ba abu ne da yake bance su ba ba siffar su bane bal kullu abdin lahu fa huwa mansubun ilayhi kullun kullu kullu abd kullun abdun lahu kowa bawan sa ne kuma ana danganta shi zuwa gare shi imma nisbatu nisbatu umumin aw khususi ko dangantawa ta gama gari ko ta keɓance manzo Allah sai san bawan Allah ne ake keɓance kowa kuma da musulmi da wanda ba musulmi bawan Allah ne a umumi walam yusammi Allahu awliya'ahu almuttaqina rabbaniyina wala samma bihi rusulahu wa anbiya'ahu Allah bai kira mafiya wanda suka fi kowa kwarewa wajen kira zuwa ga Allah annabawa da manzanni da bayin Allah na gari Allah bai kira su rabbaniyun ba inji mun tamiya fa inna rabbani man tarubbun nasu man yarubbun nasa kama yarubbur rabbaniyus safina wanda yake tuka mutane kamar yadda soja wato kaftin na jirgin ruwa yake shugabanci ya tuka mutane a jirgin ruwa walihada kana rabbaniyuna yadhummuna yadhammuna taratan wa yumdahuna tara mutane ne yace cewa da haka rabbani wani lokaci ana iya yabon shi ya abin kirki wani lokaci kuma ana iya zagin shi ya abin zagi amma annabawa ba sa abin zagi bala tana zage su waliye ba sa abin zagi bala tana zage su walau kanu mansubina ila rabb lam yudhammu qattu ka ji ƙarfin hujja ko ibn taymiya ya faɗi wannan magana a cikin majmu'ul fatawa yana nan a cikin juz'i na farko wa hadha min shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullahu ka annahu zahabun minhu ila qawli man qala inna ma'anar rabbaniyina wulatun nas wa qadatu ibn taymiya anan kaga ya tafi zuwa ga ra'ayin cewa rabbani shine wanda yake wato ma'anarsa ba malami ba a shugaba jagora allazina yarubbuna nasa ay yaqulunahum wanda suke jagorancin mutane wa yaluna umurahum suke shugabanci wa fi haula'i mamduhuna a cikin masu shugabanci akwai waɗanda ake yaba ma shugabancin su wa fihim madhmumuna ko kuma wanda ake aibata shugabancin sa ake Allah wadare da su wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai to kaji wannan jama'a zamu tsallaka zuwa gaba ta gaba a kaset na gaba ko